بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan darasi na littafin akhdari a wannan masallaci na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan dare wanda shine daren 26 ga watan safar shekara ta 1441 wanda ya daidai da 24 ga watan oktoba na shekara 2019 a mun haɗu a wannan masallaci domin ci gaba daga inda muka tsaya a ina za mu tashi babun hanya oke oke a nan muka tsaya ta na'am malam yake cewa faslun yajibu qada'u ma fi zimma min as-salawat ya wajaba idan ka bar salloli to sai karama abinda ka bari wanda yake kanka kamar yanzu misali akwai wani saurayi da na taba haduwa da shi a madina ya ce min shekararsa uku bai yi sallah ba amma da yau ya dawo ya ci gaba to kaga wannan na shekara ukun ƙa'ida zai rama su a ƙa'ida zai rama su to shi ne mana ya ji muka ba umar fi zimmati minas salawat mala ya ce wala hilu ta furitu fi bai halatta mutum ya sakaci da sallah ba ko sakaci wajen ramuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah to ya zama arni saboda haka wannan shine bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine wajen yin sallah bainar rajuli wa bainar kufri wa shirki tarkus salah tsakanin mutum da tsakanin kafirci da kuma shirka shine barin sallah saboda haka duk wanda ya bar sallah ya zama arni ya kuma zama mushriki ko kuma ce da ya zama kafiri a wajen malaman hanabila ful kafiri ne saboda haka ba za a ci gadon shi ba ba za a rufe shi a makabartar musulmai ba amma a wajen jumhur malik shafi'i da abu hanifa kufurin ne dole kufur mana karamin kafirci ne malam yake cewa wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bi mufridin wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu in kanat hadariya qadaha hadariya wa in kanat safariya qadaha safariya sawa'un hina kana sawa'un hina sawa'un kana hina qada fi hadar aw safar yace duk wanda zai iya rama salloli na kwana biyar duk wanda zai iya rama salloli na kwana biyar kullum to bai yi sakaci ba mana yanzu misali mutum ya bar sallar shekaru sai ya zo kullum zai rama kwana biyar mala ya ce to ba mai sakaci ba ne mana dai ya yi ya bakin kokarinsa amma wa illa a ba za a kira shi ba mai sakaci ba tunda shi kanshi barin sallar sakaci ne inda ba mazabar malikiya ba ne ba ma in ya batta da yawa ai ya zama kafiri na'am malam yake cewa idan ya zo ramawa to zai rama ta a yadda take saboda haka idan a gida ya batta to kaga zai rama raka'a hudu azhar da la'asar da isha idan kuma sallolin da ya bari yana halin tafiya ne to ita ma zai rama ta a yadda take a tafiya ta yadda duk sallah mai raka'a hudu zai yi ta a raka'o'i guda biyu ina fatan mun gane malam yake cewa wa tartibu bainal hadirataini wa baina yasirul fawaiti ma al hadirati wajibun ma azzikiri rattaba salloli waɗanda suka kubce da waɗanda ake cikin lokacinsu a rattaba su a yi su a jere malam ya ce wajibi a rattaba su a yi su a jere malam ya ce wajibi ma'ana yanzu idan kana sallah ta magarba sai ka tunano baka ya zahar ba to wajibi ne ka je ka yi azhar ka yi la'asar sannan ka zo ka yi magarba amma mala ya ce idan ba su da yawa in suna da yawa ba dole ba ne saboda haka yanzu kawai sai ka tuna last week ba akwai wani asamin da ya tsare ka baka yi azhar da la'asar da magarba ba to kaga ba za a ce sai ka faro tun daga sallolin last week ba kawai sannan ka zo haka zo ta yau a'a kawai za ka za ka yi sallolinka ne na yau din nan su kuma na last week din sai ka rama su daga baya ina fata mun gane mala ya ce wal yasiru arba'u salawatin fa'adina wal yasiru arba'u salawatin fa'adina sallolin da ba su da yawa su ne waɗanda ba su wuce sallah hudu ba ko ƙasa da haka saboda haka ya ce wa man kanat alaihi arba'u salawatin fa aqallu sallaha qabla al-hadirati walau kharaja waqtuha duk wanda ake bin sa sallolin da ba su wuce hudu ba to ya waje bai yi su kafin sallar da take a cikin lokacinta ko da lokacin ta ma zai fita kan ya gama su kamar yanzu misali karfe bakwai sai ka tuna cewa baka yi asuba ba baka yi azahar ba baka yi la'asar ba baka yi magarba ba to kaga yanzu sallar isha za ta shiga wajajen karfe bakwai da wajajen minti sha bakwai ko wani abu makamancin haka haka ne ko to ka kafin kai waɗannan sallolin guda hudu zai zamanto cewa lokacin afuwan zai zamanto cewa lokacin sallar magarba ya fita so amma duk da haka haka za ka yi duk da haka haka za ka faro waɗancan guda ukun sannan ka zo ka yi sallar magarba ina fatan mun gane malai ce waye juzul qada'u fi kulli waqtin ويجوز القضاء في كل وقت ya halatta a rama sallah a kowane lokaci kamar yadda kuka sani akwai lokuta guda biyar da aka hana yin sallah amma wannan bai shafi sallar da za a rama ba waye san waɗannan lokutan guda biyar waɗanda ya haramta a yi sallah a cikinsu ba zai iya lissafo mana su lokuta biyar da ba a yin sallah a cikinsu na'am da kai wa zai iya lissafo mana lokuta biyar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a cikinsu to ga wani bawan Allah bismillah mala na ɗaya bayan sallar asuba lokacin da rana ta take mana dabda dabda mai kenan zawali na biyu kenan dab da rana za ta fadi uku kenan wai sun ga kama ka ɗaya shi ne za su cika sama bayan sallar lasar ta ce sai kuma dab da rana za ta fito mana bayan sallar asuba dab da rana za ta fito dab da rana za ta yi zawali bayan sallar la'asar da kuma dab da rana za ta faɗi waɗannan su ne lokuta biyar da aka hana a yi sallah uku daga ciki ma sun fi zafi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka mamaci a ciki shine waɗanne dab da rana za ta fito dab da rana za ta faɗi dab da rana za ta yi zawali to shine malam anan gurin yake ce maka idan sallah za ka rama to ba ka da matsala ko a irin waɗannan lokutan ya halatta karama saboda haka yanzu bayan la'asar sai ka tuna ai ba ka yi magarba ba ka yi magarba ba ba ka yi al'isha ba ba ka yi azahar ɗan yau ba ba ka yi asuba ba ka yi azahar ba ya halatta karama su duka bayan magar bayan la'asar ɗin nan ina fata mun gane malam yake cewa waya juzul qada'u fi kulli waqtin amma wala yatanaffalu man alayhi al-qada'u wala yusalli duha wala qiyam ramadan wala yajuzu lahu illa shaqq wal watr wal fajr wal idan wal khusuf wal istisqa mala ya ce duk wanda ake bin shi sallah bai rama ba to ba zai yi nafila ba kowace iri irin raka'a biyu kafin a za raka'a biyu kafin la'asar da sauransu wala kiyama ramadan kuma ba zai yi tsayuwar ramadan ba wala ya juzu lau illa shafa'a wal watar illa shafu wal watar amma zai iya shafa'i da wutari wal fajr zai iya rakatan al fajr wal idan zai iya idi guda biyu zai iya sallar khusuf khusuf bil kha me kenan na kisbewar kisbewar me kisbewar wata ko shine khusuf bil kha walistisqa ko sallar rukurwa haka malam ya faɗa a zahiri abin da ya sa malam ya faɗa shine saboda tunda ana bin ka bashi to bashin ya kamata ka biya maimakon ka kawo ƙari kaga ita na fula ƙari ce to yanzu misali wanda ake bi bashi kaga abin da ya fi dacewa da shi shine ya ba da wannan bashin amma ba ya kawo ƙari ba ina fatan mun gane haka malam ya faɗa ijtihadi ne kuma a zahiri yana da yana da guri a shari'a saboda kaga azumin ramadan a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya nuna sai ka gama shi sannan zaka iya yin sittu shawwal man sama ramadan summa taba'ahu sitta min shawwal kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka gama azumin farilla sannan ka yi da nafila kuma wannan ina ga a zahiri yake a zahiri yake ta inda ya zamanto a zahiri shine kasancewar abin da yake kanka shi ya fi kamata ka sauki iyalanka ba su wadatu ba bai kamata ka je kana yin sadaka a waje ba malai ce waya juzu liman alaihim alqada'u an yusallu jama'atan idza stawat salatuhum idan kuka zo kuna da yawa dukkanku kuma ana bin kuramuwar sallah yanzu wasu suka shigo nan masallaci dukkansu ba su yi la'asar ba to ya halatta su jam'in la'asar ɗin kaga ta zama ramako sannan suka gama jam'in la'asar sai su zo su yi jam'in magariba ina fatan kun gane to wannan shine abin da malam yake so ya gaya maka anan malam ya ce wa man nasiya adadan ma alaihi wa man nasiya adada ma alaihi min alqada'i salla adadan la yabqa ma'ahu shak da ka zo sai ka tuna cewa ana bin ka salloli ka Allah ana bin ka salloli da yawa amma gaskiya ba za ka iya tuna yawansu ba kamar yanzu wata mace ba ta san jinin bari baya hana sallah ba sai daga baya ta ji labari take so ta rama sallolin can na baya ya ya kamata ta yi kaga in bata tuna kwanakin da ta yi ba ta sallah ba to kaga sai ta kwatanta mana kai ta sallah haka ji kara masu duka abin da ake nufi da jinin bari shine idan mace cikinta ya zube a abin da bai kai wata hudu ba shi ake kira jinin bari to wannan jinin ko da yana zuba baya hana mace ta yi sallah saboda ba a riga an busawa yaro rai ba ina fata mun gane mala ya ce babu fisahawi babin da yake magana akan rafkannuwa idan ana magana akan rafkannuwa ana magana akan cewa idan ka rage wani abu a sallah kamar ka rage sunnoni guda ɗaya a wani gurin wani gurin kuma guda biyu to za ka yi sujjadu guda biyu a ƙarshen sallanka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka faɗa a rayuwar shi ya taɓa yin rafkannuwa sau biyar akwai lokacin da ya yi sallah raka'a biyu sallah mai raka'a hudu raka'a biyu ya yi sallama saboda haka da ya sallama duk sahabbai ya musu kwarjini kowa ya kasa magana don haka akwai wani mutum mai dogon hannu sunan shi zuliyadai saboda haka sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a usiratu salatu amnasita wai an rage sallah ne ko kuma kamanta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa wa lam tuksa ban manta ba kuma ba rage ba sai zule daini da karfin hali ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bal nasita kamanta saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zule daini yana da confidence sosai a abin da yake faɗa sai ya waiga wajen sahabbai ya ce aka ma ƙala zuliya daini ko kuma asadaka zuliya daini abinda zuliya daini ya faɗa gaskiya ne sai suka ce haka ne saboda su duk sun ya musu kwarjini saboda annabi sallallahu kaga yayi sallah za raka'a biya kila ka zaci wani wahayi ne ma yazo ana sallah aka rage so kaga so kaga ka je ka ce za ka yi magana ba kowa ne zai iya ba ina fata mun gane saboda haka a takaice kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya karo raka'a biyu sannan ya yi sujada baki akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tashi bai tahiya ta farko ba saboda haka da ya gama sallah sai ya sujada kabari akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama daga raka'a uku ya raka'a uku ya yi sallama daga baya kuma sai ya gane ya yi rafkannuwa sai ya karo raka da ya yi sujada ba haji akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka a biyar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkannuwa su biyar a rayuwar shi wannan ya sa malamai suka yi saɓani game da mutumin da ya rafkannuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi rafkannuwa da yawa ba balle ya zamanto duk irin rafkannuwar da kai tana da hukunci a shari'a malaman zahiriya sai suka ce in kai rafkannuwa a sallah sai ka duba ka gani idan akwai ta a cikin guda biyar dinnan da annabi ya yi to sai ka yi irin abin da ya yi inda ya kabali ka yi kabali inda ya ba ka yi ba in ba haka ba ruwa ta sha ba ba su jada ta rafkannuwa duk rafkannuwar da kai in hewa ya rata na waje saboda haka a wajen zahiriya duk wannan dogon babin da zamu yi wajen darasi hudu muna karantawa a wajen zahiriya ba shi da amfani irin ka rage kabara ɗaya biyu ko ka asirta inda ake asirtawa inda ake bayyanawa ko wani abu makamancin haka saboda duk annabi bai wannan ba saboda haka iya guri biyar ya rafkannuwa da haka in dai baka yi a irin waɗannan biyar ɗin ba to kawai baka da sujada da za ka yi baka da matsala wannan ita ce mazhaba ta zahiriya mazhabar shafi'iya su kuma suka tafi akan cewa duk rafkannuwar da ka yi kawai ka yi ƙabai kowace irin rafkannuwa ce in dai ka yi rafkannuwa ka yi sujada kabal shi kenan wannan maza ba ta shafi'iya kaga irin ta aidai ta ake amfani su malaysia su indonesia kuma saudiya ma yana daga cikin matsalolin da suke a musamman haramai guda biyu suna amfani da mazhabar shafi'iyya duk da a saudiya ana amfani ne da mazhabar hanabila amma kuma a wannan matsalar suna amfani ne da mazhabar shafi'iyya suna amfani ne da mazhaba ta shafi'iyya saboda haka a haramai makka da madina duk rafkanuwar da aka yi kabala ake me dalili shine saboda fa'idar kabali ita kuma irin mutanen da suke da saurin fita an yi sallah to su kuma an kai kabali ka daure su saboda yanzu wani lokacin idan baba ya sallama wani lokacin zai iya hangar wani a gindin kofa saboda haka za ka yi tunanin da shi da liman wayar riga gama sallah saboda dama shi sallar a takura ya gama ta saboda haka ana yin sallama ɗaya yana da uzuri da haka wani lokacin kan ai ta biyu ma yana waje to idan kai kabari musamman a haramain da za ka haɗa jahilai da masu ilimi da sakarkaru kala-kalan mutane ne kowa za ka haɗa shi akwai wanda matsafi ne ya kawo su suka zo su sallah ko kuma wani asirin aka gaya mai dole sai ya zo harami sannan asirin nashi zai haɗu saboda haka idan aka ce ba a da za a yi to zai zamanta wasu ba su samu ba saboda haka kabali kawai ake wannan ita ce mazhaba ta biyu ita ce mazhaba shafi'iyya a wajen malaman a hanafiya su kuma dirab kannuwar da kai ba a da za ka yi ko ragi kai ko ƙari kai ko ragi kai ko da ƙari kowanne irin rabkannuwa kai a mazhabar hanafiya kawai za ka yi sujada ba adini ina fatan mun gane a mazhabar hanabila su kuma idan kai irin rafkannuwar da annabi ya yi a waɗannan gurare guda biyar to za ka yi irin sujadar da annabi ya yi in ba adini kama kaga a hadisun zule daini wace irin sujada ya yi ba adini me yasa yayi ba'adi me ya kara ya kara ya kara ya kara me sallama yawa to saboda haka a hadisin da ya tashi kuma daga raka'o'i biyu bai tahiya ba kaga yayi kabari suka ce to duk rafkan nuwar da kai wacce take irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to sai kai irin yadda annabi yayi amma duk rafkanuwar da kai wacce annabi bai yi ta ba to sai kai sujada kabari ina fatan kun gane na mazhaba ta biyar ita ce mazhabar sheikh abdurrahman al-akhdari shi ne su kuma malikiya sun yi nazarin hadisan da annabi ya yi rafkanuwa guda biyar ɗin cewa duk inda ya rage kabali ya yi duk inda ya ƙari kuma ba'adi ya yi saboda haka sai suka ce duk inda ka yi ƙari ka yi ba'adi duk kuma inda ka yi rage ka yi kabali wannan shi ne mazhabar malikiya da haka a wajen malaman malikiya a a wajen malaman malikiya ƙari za ka yi mai ba'adi ragi za ka yi mai ƙabari haka yake a wajen malaman malikiya idan kuma kai ƙari da ragi fa ƙabari saboda haka a waɗannan mazhabobin guda biyar wata sujira ce tafi ƙarfi ƙabari ce ko yayi yanzu wane ne zai iya maimaita mu waɗannan mazhabobin guda biyar fa'idar da za ku san shi nan gaba idan kuka yi tafiya wasu ƙasashen kan ku je indiya ko afghanistan inda suke amfani da mazhabar hanafiya ku je ku ga an yi raki ku ga an yi ba duk yi mamaki saboda su haka suke yi ina fatan kun fahimta ko ku je indonesia ku ga an yi ƙari amma kuma an yi ƙabai saboda mazhaba ce ta shafi'iya wannan shine fa'idar sanin waɗannan mazhabobin duk inda ka je idan ka ga an yi aiki to ba za ka yi mamaki ba yana da matuƙar amfani ya zama to ka san wannan kaga yanzu a mazhabar hanafiya idan kana sallah kai dariya da sallaka da alwalaka duka sun kare ha alwalaka ma ta kare duka ina fatan mun gane so kaga kakka ga mutum ya yi dariya zo yana sake alwala a pakistan ka ce mai ya yi bida iya ilimin su kenan ina fatan mun fahimta wa zai iya maimaita mu wannan mazabubun biya na wa zai kwatanta ta bismillah mazabar zahiriya eh kamar ya a kamar di inda bai yi ba kamar di inda bai maka kace maza ba malikiya yan bid'a ne mana a to in kace bai yi ba su kuma da suka ce ayi an samu matsala kadan canza wata ibara bai yi ba yawwa haka za ka ce sai ka ce a wajen zahiriya duk inda ka yi rafkan nuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi irin yadda ya yi inda ka yi rafkan nuwa wacce annabi bai ba to ruwa ta sha ka gane mana yanzu misali inda za ka yi karatun magarba a asirce ko na zo yin sallar isha yanzu na yi duka a asirce din na muku farce ba wanda ya ce subhanallah saboda haka a mazhaban zahiriya ba sujada saboda annabi bai taɓa irin wannan rafkan nawa ba a rayuwar shi ina fatan mun gane ko yanzu misali na manta sura in na zo raka a farko a isha kawai ina cewa wala dallin amin kawai sai ne ruku muka gama sallah kuka waigo kuka ce min malam ba yi rafkannuwa ba kuma na ga ba kai wannan ba sai ce ai mu mutanen ibn hazm azzahiri ka gane yawa to zaka dan gyara ne kaka ce duk abin da annabi bai ba ba za a yi ba ba haka suka ce ba cewa suka yi duk rafkannuwar da annabi bai taba irin ta ba to in ka yi ta a sallah kai ma ba za ka yi ba to na biyu mazhabar ahana duk wata rafkan nuwa da kai ka yadda ka ta kaga makwacin kawai yana maka dariya haka ne a hana kabbalar su ake yi koyaushe a indiya kabbala ake yi me ake a indiya ba a duk koyaushe koyaushe ba a dini ta na uku shafi'iya kowanne irin rafkannuwa kai kai kabai ko ragi ko ƙari ko ragi da ƙari na mazaban malikiya eh mana ganye ragi za a yi kabali ganye ƙari a yi ba a yawwato ya faɗi duka ko da saura saura ɗaya hanabila ta hanabila su mai suka ce ɗazina kana mai dariya da ya ɗan karkaci menene magana hanabila su hanabila ne suka ce in ka je kuwait na kaga mazabar hanabila ne me mazabar hanabila kai wa alaikum salam ƙayyade ne sai ka yi mana duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkannuwa kai ma kuma kai irinta to sai kai irin sujjadar da duk kuma sujjadar da kai duk kuma rafkannuwar da kai wacce annabi bai taɓa yin irinta ba to a nan gurin kuma sai kai kabari malam yake cewa wasu judu sahu fi salati sunna sujada rabkan nuwa a sallah sunna ne falin da kusani sujjatani qabla salami ba'da tamami tashahhudaini yazidu ba'da huma tashahhudan akhar yake cewa sujada idan kai ragi to za ka yi sujada kabali ne bayan kayi cikakkun sujjadu gud bayan ka cika ka gama shahi tahiyarka bayan kayi tahiyarka guda biyu ta farko da ta biyu kenan sai ka ƙara yin mata tahiyar wannan shi ma abu ne na sabanin malamai amma zance mafi inganci shine ba a ƙara tayya saboda hadisin da ya zo a kan ana ƙara tayya bai inganta ba saboda haka ƙabalin ce kai ko ba hadi ce kana tasowa daga sujada sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan mun gane saboda haka wannan shine mazhabar malikiya amma zance mafi inganci shine hadisin bai inganta ba malam yake cewa wa ziyadatu sajdatani ba'da salam idan kai kari zaka sujjada guda biyu bayan sallama ya tashahhadu ba'da huma su ma zai yi tahiya bayan su amma a mazhabar malikiya wa yusallimu taslimatan ukhra sai wata sallama ta daban malam yace wa man naqasa wa zada sajada qabla salam duk wanda yayi ragi kuma yayi kari sajada qabla salam sai ya sujada ƙabali wa manna siya sujudar ƙabliya hatta sallama wa manna siya sujudar ƙabliya hatta sallama duk wanda ya manta sujada ƙabali hatta sallama hayi sallama to sajada in kana ƙariba in yana kusa-kusa sai ya sujada kamar yanzu misali kayi sallah da minti biyar kawai sai ka tunano cewa ai baka yi kabali ba kuma sura a raka'a ta biyu baka karanta ba sai kai maza maza ka yi sujjada wa in qala aw kharaja min al masjid batala sujudu wa tabtulu salatu ma'ahu in kana ala thalath sunanin aw akthar min dhalika wa illa fala tabtul ya ce idan ya zamanto abin ya yi tsawo kuma sunnoni uku ka bari to sallar ta ɓaci ɗai yanzu mutumin da ya manta bai yi karatun sura ba sannan kuma bai yi kabbara tafiya rukuku ba bayan ya gama sallah ya fita ana hira a bakin hostel kawai sai ya tunano to yanzu ya zai kina me ya hukuncin sallar shi ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba na na sunoni nawa ya bari na na ji wasu sun ce biyu wasu sun ce uku malam kai ka ce uku na ya bar sura ya kuma bar a ba su fasiranta na ce ba ya bar sura ya kuma bar kabbara tafiya ruku sunoni nawa ya bari da wanne da wanne kaji malam wani ne malamin fikiyo yawwa dame dame ya bari eh shi ne sunoni uku ya bari ya ba karanta surar ya ba walƙiya mulaha shi ne tsayuwa saboda karatun sura sannan kuma ya bar kafara saboda haka a mazhabar malikiya mai hukuncin sallar shi ya bar masallaci ana yi a bakin hostel yana shirin ya shiga ɗaki ya ɗora tukunyar shi a rusho sai ya tuno me za a yi yanzu na madaran karatu sai a jira idan aka kammala in ya kammala girkin shi sai ya dawo ya sake sabuwar sallah ina fatan mun gane malam yake cewa wa man nasiya as-sujuda al-ba'diyya sajadahu walau ba'da am duk wanda ya manta sujada ba'di to ko da bayan shekara ya tuna ba matsala sai ka tuna a oktoban bara ana jarabawa dawa bara ma oktoba nuwamba aka jarabawa ko yawwa saboda haka ana jarabawa akwai wani kos mai zafi wallahi malam kamanta baka baka kamanta kai sallar azhar raka'a biyar amma baka tuna cewa raka'a biyar bane sai yanzu da wata jaraba ta zagayo kila ka samu kari ko ba kos din saboda haka wannan yasa ka tunano cewa akwai fa abin da ya faru to a nan gurin abin da yake kanka shine ne sai ka yi mai sai ka yi ba'adi sai ka yi maza-maza in ba ka da alwala ka yi maza-maza ka yi alwala sai ka shigo masallaci sai ka yi ba'adinka kuma tsallaka ta inganta ina fata mun gani malam yake cewa wa man naqasa faridatan fala yujzi'u sujudu anha duk wanda ya manta farilla to fala yujzi'u sujudu anha in ya sujara ba ta yi samu kamar misali me misali na'am ya manta yawa ya manta karatun fatiha yana raka'a ta biyu sai tuna ma a raka'a farko kawai kul wallahu ahad ya karanta kun sai yanzu ana samun irin wannan a gani saboda me saboda bai riga ya wannan ba saboda bai riga ya karya ba ko kuma yana cikin wasu shagulgula a zuciyar shi ina fatan mun gane to fala yusu sujudi anha wa man naqasa al-fada'ila fala sujudi alayhi duk wanda ya rage wasu mustahabbai shi ma babu sujada a kan shi me misalin mustahabi kamar me kamar ya juyawa mana su a wajen malaman malikiya sallama ɗaya ce wajibi assalamu alaikum amma wassalamu an yaminihi wassalamu an yasarihi me hukuncinta mustahabi bayan nan kuma sai mai misalin mustahabi a sallah wanda in ka manta ko guda goma ne ba matsala sallah ka ta yi daga hannu yayin kafara harama haka ne anya daga hannu yayin kabbar harama mai hukuncin shi a malikiya na sunna yawwa haka nake zato wa raf'u min wa wa abanna raf'ul yadaini ko wa raf'ul yadaini inda al-ihram ko shekul fakihu ina ga a cikin sunoni ya kawo ta waye shekul fakihu na? a sun sani duk wanda ya karanta fikihun malikiya ya san shekul fikihu waya shekul fikihu baba waya shekul fikihu a shekul fakihu ba ku sani ba ko dai kun manta kun manta dai a da shi ne shekul fakihu a cikin malaman malikiya ko wanda da ya littafin bai faɗi sunan shi ba kawai abin da ya raɗa wa kansa suna kenan yawwa waye shekul fakihu eh mai ƙawa'idi ai abin da ya buɗe ƙawa'idi kenan bayan ya yi mukaddima ƙala shekul fakihu malam masani ya faɗa haka ake fassarawa shine shekul fakihu wanda ya ƙawa'idi in kuka buɗe ƙawa'idi haka ne ba wanda ya san wanda ya wallafa shi so ikhlasi ne da alama saboda haka ba sunan shi a cikin littafi sai dai ka ga sunan wanda ya buga amma dai har yanzu a iya sani na ba wanda ya san wanda ya yi shi so amma yanzu gaskiya saboda zamani da yawa ba a cika faruwa daga kawa'idi ba sai dai a faro daga halari kuma gaskiya yana daga cikin dalilan da ya sa karatun fikihun namu baya kanko saboda ba a bai step by step da shekaru 20-30 da suka wuce ba yadda za a baka ka fara a halari ba ka yi kawai sai ka yi su a jere ma yanzu kaga da yawa ɗalibai ba san iziya ba su taɓa karanta ta ba ba san ishmawi ba ba san kawa'idi ba kawai wanda suka fi sani afdari risala to yasa ya kaga mutum ana ta gaddama da shi wasu abubuwan ma da yake gaddama a kai ko yake wa wani rat aslan ma bai karanta su ba ina fatan mun gane saboda haka shi ina tuna shekul fakihu ya kawo rafu ladaini inda ihram a cikin sunnonin sallah daga cikin mustahabbai kaga akwai faɗin na yace wat tasbihu fi ruku' da yin tasbihi a cikin ruku subhana rabbiyal azim wal qunutu haka mai kawai ya faɗa ita ma mustahabi ce so yanzu inda za ka manta a mazhabar malikiya da ka gama fatiha da sura baka ce allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ba zuwa inna azabakal jidda bil kafirina ملحق to zai zaman to sallaka ta yi ba matsala ba za ka yi kuma ba a ba malam yake cewa wala ya kono a sujudil qabliyu illa litarki sunnataini fa aksar ina ga bari mu tsaya nan ɗan raguwar abin da ya rage sai mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala lokaci yayi da kira kuma amsa tambayoyi lokaci yayi malam Yusuf to bismillah naka sai masu wani yake cewa malam idan mutum ya bar karatun sura a sallah sunna biyu ce ko uku ya bari domin karatun surar sunna ne tsayuwa domin karatun surar sunna ne bayyanawa ko sarrantawa sunna ne to allah ne mafi sani amma dai akwai wata ka'ida ta malaman kawai da da suke cewa idan saƙaƙal aslu saƙaƙal faru idan asali ya faɗi to shi ma wancan ɗin ya faɗi so kaga mutumin da bai karatu ba ai ba za a kawo maganar sirrantawa ko rashin sirrantawa ba yanzu mutumin da bai ce komai ba ba za a kawo magana ya zage ka ko ya ce wani abu ba so ni gani nake kamar ba za a waiga zuwa ga sirranta ko bayyana ba kasancewa aslan ma bai ma yi karatun ba ina fatan mun gani Allahu alam amma kuma zai iya zama yadda ka faɗa din na'am kai mai tambaya bismillah eh eh sallar da ake bayyanawa sai ka manta mana kana nufin ka ka bayyana fatiha ko ka ka asirta fatiha alhali kuma gurin bayyanawa ne da ka gane ne ka sake eh kai kai kai wannan kai ragi kai kai kai ragi kasancewa ka asirta gurin da ake bayyana kai kai kuma ka maimaita ba ce ka maimaita ba so wa man na kasa wa zada sadada kabilar tala so wannan abin da ka yi na kon gaba kon baya bai maka amfani ba na malam rakatan alfajir ita togaci an yi togaciya an yi togaciya a raka na? oge tahiyyatul masjid kake so ka ce eh tahiyyatul masjid gaskiya zance mafi inganci shine za ka iya yin ta bayan asuba da bayan la'asar amma ragowar lokutan uku ba za ka yi ba saboda hannun ya fi ƙarfi a lokuta uku dab da rana za ta yi zawali dab da rana za ta faɗi dab da rana za ta fito me yake nuna cewa hannun ya fi tsanani a waɗannan lokutan guda uku shine kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rufe mamata a lokacin sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun sallar da aka togace a yi ta a lokacin ba amma ga bayan asuba an samu togace za ka iya rama rakata alfajir sannan bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rama nafila so kaga wannan yake nuna cewa hannun yana da rauni da haka wanda ya shiga masallaci a irin waɗannan lokutan guda uku kamar yadda wasu malaman suka faɗa ya tsaya har lokacin ya cika tunda lokacin bai wuce minti biyar zuwa goma ba ko ya tsuguna saboda in ya tsuguna bai zauna ba in kuma ya kuma zaba jimhur to in ya ga zai takura zai iya barinta saboda dama a mazhabar jumhur ba wajibi ba ce ta iya masjid saboda hadisin arabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa salloli biyar ne suka waje ba a gare shi biliyau mai wallaila sai ce hal alayya ghairuhun ya ce banda su akwai wasu sai ce la illa an taqawwa babu wasu sai dai in kayi ta ɗauraki ina fata mun gane to wannan shine saboda haka dai gaskiya a lokutan nan uku mazhabar wanda suka ce kakai sallah ta fi ƙarfi fiye da mazhabar shafi'iya da suke cewa zawatul asbab ne ana iya sallatar su a kowane lokaci Allah ne mafi sani amma na eh eh eh su ne amfaniya na gani e mana mana kana ganin kamar za ka ɗan ji kunyan mutane a jika kana bayyana kana rangada karatu bayan sallah azhar ka shiga ɗakinka tunda ba jami'i za ku yi ba haka za ka rama ka ba wai don saboda da rana ba ne za ka yi ka a bayyana ka gane na sallar da kaɗan daga murya mana a zahar ko la'asar kai aya biyu a gayi a bayyane sai ka ci gaba da asarta bai ba matsala wannan ba su jada da iziya ne in ban manta ba ya ce ba matsala aya dalili ko shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai ma yana je da mutane aya daya in yana sallah a asirci so ba matsala na Oke, wadda muka lissafa, to ka tuna mana wani lokacin. Na, kamar wani ya ɗaga hannu. Alaikum salam. Eh, zai zo nan gaba amma dai a zahirin nasoshi ba abin da yake nuna sallaka ta ɓaci musamman shi ya yi ne domin ya kaucewa wannan za mu zo kan gurin insha Allah saboda a yau ne muka fara wannan ɗin insha Allah in mun zo za mu yi ƙarin bayani idan mun zo gurin na'am eh eh eh barin jaki ko ne a ya bambanta da kira'at ba a son mutum ya dinga yawo a mazabobi abin da ake so shine mutum ya rike dalili bana yanzu yadda muka faɗi mazhabobi biyar kamar da yadda kowaɗanne suke tiritin ɗin rafkannuwar da suka yi to kaga abin da yake karka shine sai ka duba wacce mazhaba ce ta fi ƙarfin dalili shine abin da yake kanka amma ba wai ka ce kawai yau ka yi hanabila gobe ka yi a wannan kuma yi ka yi ta tsalloli za ka duba wanda ya fi ƙarfin dalili gaskiya mazhabar malikiya suna da ƙarfi sosai saboda in ka kalla za ga duk a guraren nan da muka faɗa duk inda annabi ya ƙari ba a ke yi inda ya rage kuma ƙabal ya yi so mazhabar malikiya tana da amfani sosai ita ma kuma mazhabar shafi'iya tana da ƙarfi musamman ga wanda yake jan mutane da yawa saboda mutane da yawa yanzu arabkana suke da haka in kai ba'adi a wasu guraren to wani ya ma fita daga masallacin saboda wani dama ya shiga sallah yana da uzurarruka don haka kafin ya zamanto ma a yi sallama already ya kosa a yi sallama da haka wani ba zai maji sanda za a fara ba'adin ba ya riga kila ya fita yana kofa saboda haka akwai maslaha gaskiya na yin na yin kabalin sannan kuma yanzu a ga so da yawa idan aka zo yin sallah sai ka ga wanda suka samu sallar ba su kai yawan waɗanda suka rasa ba sai ga in sau biyar ne a masallacin sau ɗaya da rabi da su aka fara sallah sau uku da rabi duk sun taya suna rama a yadda mutane suke yanzu wani an gama sallah zai iya manta ma bai yi ba'adin ba tunda kun ga ba'adin tana kan shi kama idan kai kabalu kuwa ka daure shi insha Allah ta'ala sai next week za mu tashi daga darasi na ashirin da shi ne darasi na sha tara kafin lokacin da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh